الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala yau za mu shiga babi na ƙarshe na risala ya ce babun firru'ya babi game da hukuncin mafarki hukunce-hukuncen da shari'a tassa game da mafarki abinda mutum ke gani cikin bacci ba shine mafarki ba mafarki ya kasu kashi biyu akwai mafarkin mai kyau akwai mafarki wanda baya da kyau to hukuncin shari'a shine mafarki mai kyau kamar yadda za mu ji yanki ne daga yanki 46 na annabci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me ake nufi da cewa mafarki mai kyau kuma wanda mutumin kirki ya yi kuma kowane mafarki ana fassara shi dangane da wanda ya yi mafarkin kuna iya mafarki guda da mutum amma fassara kuta in an ka samu mallamin da ya san fassarar mahalki sai ya fassara muku shi daban-daban fassarar mahalki wani ilimi ne da Allah ke bayarwa ga bayansa wanda adda shi ya fassara wanda ya san baya da shi ya kama kainai domin fassarar mafalki ko ƙaryar mafalki to wannan yana daga cikin kaba'irori to wanda ya mafarki mai kyau annabi ya ce yanki 46 ne da cikin yankin annabci annabawa ana sanar da su gaibi to haka wanda ba annabi ba shi kuma in Allah yana son ya sanar da shi wani abu wanda zai faruwa ko ga kai ne ko ga wani kana ewa kanka mafalki kana ewa wani kayan mafarkin wani ya tafi makka kayan mafarkin wani ya yi kaza to in dai mafarki ne mai kyau to wani yanki ne na annabci ma'ana gaibin nan da Allah ke sanar da annabawa to shi ne kai tun da ba annabi hake ba to sai a sawo Allah yana son ya sanar da kai wani abu da zai faruwa gare ko ga wani sai ya sawo mashi cikin mafarki kaga ashe kenan gaibi ne wanda adda ilimin fassarawa ya fassara wanda bai da ilimi ya kama kai ne na ɗai kenan sannan na biyu shi ko mummunan mafarki ka yi mafarkin abin da ka ɓata mare ko ya taddama da hankali to shi ko daga shaidan ne kamar yadda mafarkin alheri daga Allah yake shi ko mugun mafalki daga shaidan yayi yayin mafalki kenan mugun mafalki daga shaidan ne to in mutum yayi mugun mafarki na farko dai ba a faɗa ma kowa mugun mafarki kakka faɗa ma kowa kai na yi mafarkin da bai da kyau na yi mafarkin kaza da kaza ba a haka nan don mafarkin da bai da kyau ba a faɗi da maƙiyi da masoyi ba a faɗa ma kowa sannan na biyu da ka falka to sai ka yi isti'aza ka nemi tsarin Allah daga shaidan sai ka haɗa hannuwanka biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ara an yadurrani fi dini wa dunyaya ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na gani cikin mafalki kai ya cutar da ni ga duniya ta daga addini na sai ka tofa sai ka shahi bangaren jikinka na hagu ka faro da sama saman kanka bangaren jiki na hagu duka ka shafi ko'ina har ƙasa ka yi haka don sau uku Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ara an yadurrani fi dini wa dunyaya ka shaha bangaren jiki na hagu in ka shaha sau uku to in ka gama kwanan ka shike in ba gama kwana ba kuma to sai ka juya in ka yi mafalki kana bangaren hagu to sai ka juya in bangaren dama kake kai mafalki to sai ka juya hikimar juyawa da fata Allah ya juya ma wannan mugun mulki zuwa ga na kwarai to insha Allah ba zai cutar da kai ba shi a ka'idar mugun mulki amma dai ba a faɗi amma shi na kwarai kana faɗi amma ga masoyanka da ka ba abinka cikin sirri har Allah ya tabbatar da abin da yahi gudun hasada ka gani kamar annabi Yusuf kaga da yayin mafalki ya faɗa ma uba ne yace to la taqasus ru'yaka ala ikhwatika kakka ba da labarin wannan mulkin naka akan ‘yan uwanka, faye kidu laka kai da su ƙulla ma makida, madalla, ta ka gani, to haka mafarki yake. Sannan bancin mugun mafalki, sannan kuma akwai yayayen shaiɗan, mafarki yayayen shaiɗan, algasa a halamin, yayaye kawai, wanda bai ko da ma'ana. in ka tashi ba ko tuna abin da ka ya ka dai gashi na abubuwa na da ba su da ma'ana to shi wannan banza aka yi da shi ina fatar kun fahimta amma in ka yi mugun mafalki to daga shaidan mafalki na kware daga Allah to ba dole kuma mafalkin da ka yi na kware ya tabbata ba a'a sai ka roƙi Allah ya tabbatar da shi ka gode ma Allah kuma ka roƙi Allah ya tabbatar ma da shi ina fatar kun fahimta ana iya canzawa madalla to ka roƙi Allah ya tabbatar ma da shi shikenan to Allah ya shirya da mu to babi game da abin da ya shafi mafarki wata sa'ubu da hamma ha mutum ya buɗe baki nai mi shari'a ta ce game da wanda ya yi hamma abin da annabi ya ce a ta sa'ubu minallahi al'utasu minallahi wata sa'ubu minashaitani attishawa ita adda wurin Allah amma hamma daga shedan ce in ka ga mutum na hamma ko kwana ko gajiya ko yunwa suke sa hamma ko don haka idza ta sa'aba ahadukum falyakadhim mastada'a in ɗayan ku yayi hamma ya kame baki nai ka kame bakin ka ka bari ya bude ba a son ya bude don shedan na zakawa aiki to to amma shi yanzu za ku ji ya ce ɗaya ka aza hannunka ba azawa an ka ce ba annabi ce ka kame bakin kak ka bari bakin ya buɗe sannan babu wata addu'a ta hamma in ka yi hamma ka yi addu'a ka ce la hawla wala quwwata illa billah babu wata sannan ga sharhi ya ce in ka yi hamma sai ka yi tofi sau uku to in ba cikin sallah ke babu wani tohi abinda ɗaya an ka umurci mai hamma ya kame baki ne kai ya bari bakin ya buɗe wal udas da attishawa ita kuma attishawa ita da wurin Allah ce wanda ya attishawa to an neme ya ce alhamdulillah ya gode ma Allah in ya ce alhamdulillah waɗanda a kusa gare shi sai su ce mai yarhamukallahu in mutum ya attishawa ba za a ce mai yarhamukallahu ba sai ya gode ma Allah in bai gode ma Allah ba sai ya kyale shi to kaga ashe kenan ba cikin zuciya zaka cewa alhamdulillah zaka cewa yadda na kusa gare ka za su ji don sai sun ji sannan za su ce ma yarhamukallahu Allah shi maka rahama kai kuma sai ka mai dan musu ka ce ya gafirullahu lana wa lakum Allah shi gafara gare mu da gare ku ko kuma ka ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata halin ku kaga an wa juna addu'a madalla to sannan an so wanda zai attisha tunda kaga attishawa wasu lokuta me yana hitowa wata rana ma hamma jina ka hitowa to an so wanda zai attishawa sai ya sa hannuwa na biyu ya rufe fuska tai kaga hikima ha ko da miyau sun to ba za ka watsa mana kusa gare ka ba ko da majina ta hito majina kazanta ce na kusa gare ka ba zai gani ya ga kazanta ba ko da ta it's him sannan an so ya kashe murya ta kai ya attisha da kowa ka ji a'a ya kashe murya ta gwargwadon samun iko ne kada ya kada ya kuwa kware wurin attishawa da suna cikin ladubban walla'ibi da kuma hukuncin wasa bin nardi da dara dara wa gaira ha da waninta irin su lido irin su karta irin su wot wa ma'ila zalika mai a hukuncin wasa da su shin ya halatta a yi wasa da su ko bai halatta ba wasabki da kuma hukuncin tsira musabaka tsira bilhaili da dawakai warrame da kuma tsira ta harbe-harbe kamar a yi gasa harbi misali ga icce ce amma duk abin da za a gasa harbi kada a sa abu mai rai muna iya yi ko ba buta aiko to ba sai an kunna injin ba don yanzu mai yayi tsada na ga wani ɗan kabu-kabu ya ɗauko wani da ya kai shi ya ce da kuma hukuncin yin musabaka bilhaili da dawakai warrame da kuma harbi wa gairi zalika da wani wannan to shi ne babinmu na ƙarshe na risala insha Allah ta'ala ya ce ƙana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce an ru'uyal hasana kyakkyawan mafarki minar rajilis salih daga mutumin kirki kaga ashe mugun mutum ko ya yi mafalki wannan kuma yana da bambanci da mafalkin mutumin kirki shi yasa mutum biyu suna iya mafalki guda amma in sun ka zo wurin mai fassara sai fassarar ta zan daban-daban kowa ana fassara mai muhalki dangane da halin da yake ciki ina fata kun fahimta ilimin muhalki ne abin na ajiye shi wani ilimi ɗaya ne da Allah ke ba bayi daga cikin bayi ne in kana da shi ka yi umarni in baka da shi kuma ka kama kanka kakka yi ƙarya kyakkyawan mafarki minar rajul sale daga mutumin kirki juz'un yanki ne min sittatin wa arba'ina juz'an daga yanki arba'in da shidda minan nubuwa na annabci ma'anar yanki arba'in da shidda kamar yadda Allah ke ba annabawa ilimin gaibi to haka shi ma mafarki gaibi ne to sai a ɗan yanko sai a ba mutanen kirki don haka mafarki gaibi ne in ka fassara baka da ilimi ka kutsa cikin ilimin gaibi wa man ra'a minkum duk wanda yayye mafarki daga cikin ku tunda mafarki kaga gani ne ne ake yi cikin cikin kwana ko to shi yasa an kasa mai ru'ya abinda ake gani cikin bacci ma yura fil manami kenan wa man ra'a minkum duk wanda yayi gani cikin ku ma ya karahu abinda yake kyama fi manami cikin baccin sa yayi mafarkin wani abu cikin bacci abinda baya da kyau ko gare shi ko ga wani nashi fayyar zasta ya ƙaza to in ya farka falle ta ful shi yi tofi an ya sari a hagunsa salatan sau uku wali ya ƙul sai ya ce allahumma inni a bika ya allah ni ina neman tsarin kamin sharri ma ra'aitu daga sharrin abin da na gani fi manami cikin bacci na an ya durra ni kada ya cutar da ni fi dini ga addini na wa duniya da duniya ta sai ya tofa ga hannuwansa sai ya shafa gehensa na hagu da sama har ƙasa ya yi haka na har sau uku to annabi ya ce insha Allah ta'ala mafarkin nan ba zai cutar da shi ba wa man tafa'a ba iyaka abin da ya kawo kenan ga mafarki sauran hukunci hukunci ku bincike wasu littafai wa man tafa'a ba wanda yayi hamma shi kuma falli ya da'a ya dahu ya aza hannunsa a lafiya akan bakinsa ya sa hannu ya aza hannu ne ɗaya bisa ga hannu ne na dama ya aza bisa ga bakinsa to ba azawa annabi ya ce ai ba a'a annabi ce a kame bakin kakka bari bakin ya bude don shedan ne zakawa aiki wa man adasa wanda ya attishawa falle ya kul ya ce alhamdulillah ko to ka gani in ya hece him sai ya ce alhamdulillah ya kashe murya kada ya kuwa sannan ya sa hannuwansa biyu rufe fuskarsa wa alaman sami'ahu ya tabbata akan wanda ya ji shi ya hamadullah ya gode ma Allah an ya kula lahu ya ce mai yarhamukallahu Allah shi maka rahama kaga an yi mai addu'a Allah shi ma rahama wa yaruddul atisu alai shi ko mai attisha zai mai damma wanga da ya ce mai yarhamukallahu sai ya ce mai ya gafirullahu lana wa lakum Allah shi gafara gare mu da gare ku kaga an wa juna addu'a aw ya ƙulu ko ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum duk wanda ya ce kowannen su ya tabbata ga sunna yahudawa suna son su taho kusa ga annabi ko da ba su ji a cishewa ba sai su yi ta ƙarya ya ce sai su ce alhamdulillah saboda annabi ya musu addu'a ya ce musu ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wanda a kafiri ita ake yi mishi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum yarhamukallahu ya hadikumullahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum kuma ya kyautata halin ku bal shine hali wala yajuzul la'ibu iyaka abin da ya kawo kenan game da attishawa wala yajuzul la'ibu wasa baya halatta bin nardi da dara wala bi shadaran ji hakan ga da karta ka tunana karta duk wasa da su ba ta halatta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ɗayanku ya yi wasa da dara ko da karta gare ya ta ya sa hannu ne cikin jini da nama Allah da ya mai bisa ga ya wasa da karta kaga waɗannan suna daga cikin abubuwa na wasa waɗanda shari'a ta hana don haka haramun ne da karta da dara da lido da wot da duk masu kama da su duk waɗannan wasanni ne waɗanda ba su halatta ba ga shari'a wala ba'asa babu laihi an yi sallama a yi sallama alaman yal'abu biha akan mai wanda an ka san yana wasa da dara to babu laihi a yi mai sallama tun da kaga fasiki ɗaya ne bai kahirta ba eh amma lokacin da bai wasat amma in ka iskan musu suna wasat to ba sai ka yi musu makaruhi ne a yi musu sallama amma in an san ɗan dara na ko ɗan lido ne to wannan babu laihi a yi mai sallama tun da yana nan musulmi wa yi kurahul julusu an karhanta zama ila manyan biha inda masu wasa da ita kasan akwai masu yi akwai ‘yan kallo ma'adallato an karhanta zama inda suke wannan zar ilayhim da kuma dubinsu wani ya zo yana jibawa to duk an karhanta karhanci na haramci haramun ne zama inda suke wala ba asa babu laihi bis sabqi da yin tsira musabaqa bil khayl da dawakai sa dawakai ayi tsira babu babu laifi ga tsira ta dawakai an tambaye annabi ga musabaqa yace babu laifi fi khuffin wa hafirin wa naslin babu laifi yin tsere ga huffi mai huffi dawakai kenan wa hafirin da mai safa raƙumi kenan wa naslin da kuma mai cini kibiya kenan tsere musabaka da dawakai da raƙuma da kibau tsere gasu ta halbe-halbe wannan ya halatta amma ta ƙur'ani wannan sai an ta an samu mata mahalli musabaka ta ƙur'ani balle duk yanzu shaidan ya shiga matuƙar shiga har da tsafi suka yi an kace tsafe-tsafe suka yi ka zo suran da ka iya ta rikice maka don kakkaci to kaga abu ya ɓaci da sauran yaudarorin da a ciki in akwai wani nan ɗan babban mutum ko wanda an ka sani sai a shirya da ubanai shi yaron da su alƙalan cewa za mu rubuta shi na ɗaya amma ga abin da za a babu cikin kyaututtuka yan an yadda shi kenan don ko ya iya karatu ko bai iya ba za su yi ƙoƙari sai a ce shi ya yi na ɗaya ko kuma yan akwai wanda ake neman fada gare shi sai a sa wani wanda ya hito daga garin su ko wanda adda alaka da shi a ce shi ya duk da bannacin da suna nan sun shigo to ka gani to babbar barna shine karatun qur'ani babbar ibada ce ibada ce mai falala to duk ibada kuma ana yin ta don neman yadda Allah to a juyar da ibadar da ya kamata a nemi yadda Allah da ya ta da nema abin duniya to babu banda da ta wuce wannan to Allah ya shirya da mu ya ce wala ba asa babu laifi bis sabki da yin tsira musabaka bil khayli da dawakai wal ibli da raqumma wa bis sihami da kuma kibau bin rame ta hanya halbe halbe babu laifi sai a zo a aza wani abu amma kada ya zan abu mai raina kamar akuya ko wani abu a ce wanda ya halba gasa ba gasa halbe halbe da abu mai rai waɗanda na yi annabi ya tsine musu sai dai a sa ya ce ko tukunya ko wani abu da wanda bai da duk wanda ya je wanda ya halbe shi za a bashi kaza to yana yake wa in akharja shay'an in su masu tsere sun fitar da wani abu ja'alan wanda zai zama ju'uli bainahuma tsakanin su muhallalan abin halattawa ya akhudh zalikal muhallilu mai halattawa ya riki wannan in sabaka in ya tsere in sabaka huwa in shi ya ci gasat kamar misali mutum biyu za su tsera kila ta dawakai ko ta raƙumma ko ta halbe-halben to sai su sa wani abu wanda duk ya ci ga abin da za a bashi to in sun sa wannan wannan baya da illa wa in sabaka gairuhu yaza in shi wanda ya sa abin wanda ya sa gasat in shi ya tsere shi zai dauka wa in sabaka gairuhu in kuma wani nayi ya tsere lam yakun alayhi shay'un komai bai kasance gare shi ba to hada qaul ibn al-musayyib wannan zancen ibn al-musayyib ne yace babu laifi ga haka nan kenan in za a tsera to sai a sa wani abu ga kohi ko ga kuɗi ko ga wani abu da duk wanda ya ci wanda ya ci gasar shi za a ba wannan babu illa ina fatar kun fahimta hada qaul ibn al-musayyib wannan shine zancen sa'id dan musayyibi wa qala malikun imamu malik yace inna ma yajuzu kawai yana halatta an yi khurijar rajulu mutum ya fitar da sabakan ko ka ce ju'ulan ko ka ce sabakan duk ma'anarsu guda abinda za a sanyawa ga wanda ya ci gasa kamar mu ce kohi ho ko kuɗin da za a sawa shine ju'ul yace kawai yana halatta an yi khurjar rajul mutum ya fitar da sabakan abinda za a ci gasa mutum ya fitar kamar yadda kai da wani zakuyin tserar sai kai ka fitar da kohi ga kohi to in ya tsere maka ya ɗauka. Fa in sabaka gairuhu in wani na ya tsere a kadahu ya karɓai, wa in sabaka huwa in kuma shi wanda ya hidda kofin ko ya sa kuɗin shi ya tsere, to kana lillabi ya lihi, kofin ko kuɗin ya kasance ga wanda ya biyo baya ne na biyu minal mutasabiqina da cikin masu musabaka. Wa in lam yakun gairu ja'il sabqi in ya zan wanda ya ci gasat wa in lam yakun in bai kasance gairu ja'il sabqi in bancin wanda ya sanya abin da za a ci ga musabaq abba wa akhar da wani fasabaka ja'ilu sab'i sai shi sabki sai shi wanda ya sanya abin da za a ci ga musabaka ya tsere to akallahu man hadara zalika waɗanda na halarci wannan musabaka su za su cin abin yan abinci ne don har da abinci ana sawa ga kwanon ga plate na abinci wanda duk ya tsere shi zai ɗauka ya ci to da an kai sai ya zan shi wanda ya sa plate ɗin abincin ko ya sa abin da za a ci gasar shi ya tsere to yanzu wa an da haƙƙi ba shi ba to wanda ya biyo baya ne wanda ya na biyu shi zai ɗauka shi ba zai ɗauka ba ko kuma in ya zan babu kowa daga shi sai mutum guda to sauran waɗanda na halarta su za su ci ina fatar kun fahimta haka imam malika ya ce waja'a hadisi ya zo fi ma zahara min al-hayyati to an kare daga musabaka yanzu dai yana nuna cewa ba a musabaka sai ga abu uku dawaki raƙumma da kibau gare su dai aka musabaka yanzu kaga an ba amfani da kibau bindigogi aka amfani sai a zo a yi musabaka ga icce can ko halbe za a bashi kaza wannan ya halatta sannan kuma ɗan an ka sa musabaka kun babu laifi a sa wani abu da za a ci muna tare ga wani abu wanda za a ci gasar to in ya zan su sun kai contributin kowa ya kawo wani abu a ajiye duk wanda ya ci ya abin ya ɗauka wannan bai da illa in kuma mutum guda daga cikinsu ya hidda abin kamar cikin masu musabakat wani ya sa kohi ko ya sa kuɗi ko ya sa abinci duk wanda ya ci musabakat ya ɗauka to ko da shi ya ci ba zai ɗauka ba sai a ba wanda ya taho na biyu nai muna tare da zancen ibn al-musayyibi to in kuma ya zan daga shi sai mutum gudana su biyu sun kai musabaka shi ya sa kohin ko ya sa kudin ko ya sa abincin to sai ya zan shi ya ci to kaga tun da su biyu ɗaya na ba za a ba wanga da ya zo na biyu ba to sai waɗanda na halarci musabaka su za su ci su za a ba abin muna tare madalla to na yake to sai hukuncin macizai waja'a hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi ma zahar ga abin da ya bayyana min alhayyati na macizai bil madinati a madina akwai macizai zamanin manzon Allah da kunamu duka a madina to hukuncin da annabi ya yi duk wanda ya ga maciji cikin gida ne a garin madina an tu'zana wato a nemi izinin macijin nan salasan hakwana uku yaya ake neman izini ne in ka ga maciji cikin gidanka ba da gani haka ɗauka ice ka buge shi ba a domin annabi ya ce madina tana fama da aljannu to kuma da yawansu sun musulunta su waɗannan aljannu da sun ka musulunta ka san aljanna ya rikiɗewa ya koma maciji to suna shigowa cikin gidajen musulmi don haka ba da gani ne za ka bugewa ba a sai a ne in ka ga maciji gidanka sai ka ce to in dai ka yi imani da Allah da ranar lahira ina roƙonka don Allah kada ka sake bayyana cikin gidana ka hita ka bar min gidana kuma kada ka cutar da kowa kwana na ɗaya gobe ya koma bayyana ka koma mai jibi ya koma bayyana ka koma to in ka yi mai sau uku to in ya koma bayyana na hudu wannan ya zan shaidani sai ka kashe shi ina fatar kun fahimta to inda an ka yi saɓani shin wannan hukuncin yake banta ga garin madina ko ko duk sauran garuruwa na duniya haka za a yi wasu sun ka ce a ya keɓanta ga garin madina kawai wasu sun ka ce a ko ina in kan gama ciki cikin gida ba kashe shi za ka yi ba to sai ka bashi kwana uku kana neman izini na ya fita in bai fita bayan kwana uku wannan sai ka kashe shi wa in fu'ila zalika in an aikata hakan ga neman izinin macijin fi gairaha cikin wani gari wanda ba madina fa hasana abu ne mai kyau ka ka ga maciji cikin gidanka yanzu nan sakkwato to kaga shi ma in ka yi mai haka na abu ne mai kyau wala tu'azzanu ba a neman izinin maciji fi sahara cikin daji cikin karkara cikin gida gida na cikin gari shi an ka ce an ka ga maciji a nemi izini amma cikin daji in ka ga maciji to kaga tun da dama gida ne yana wannan kan sai kai ta kashin gudu ko ka kashe shi wayu qutalu ana kashe ma zahar min duk abin da ya bayyana gare ta to ma'ana duk maciji na ka ganin cikin daji wannan shi ba sai an bashi kwana uku ba sai kai niyya ɗaya ka kashe shi wai kurahu wasu mace zai duk aljannu ne akwai wani bawan Allah wanda yana tafiya da mota yana jin ko abuja zaina sai maciji ya gita sai ya take macijin yana take macijin nan sai motar ta mutu motar ta mutu ya hito ya yi bugun mota har ya gaita ƙyata shi ya hito ya buɗe kan mota sai ga wata mace ta hito da cikin daji ta ce ba dai ka kashe mijina ba wallahi za ka gani da bakin nan sai ya faɗi an ka ɗauke shi ya yi shekara goma sha wani abu yana jinya to yana da ƙane babban mutum babu inda ba a zo da shi ba asibitocin duniya amma dai shi an bai koma ta yi tsaye ba har mutu kaga ya nuna mijin tana ya kashe kenan aljanina ina ganin bai yi azkarus sabahi ba wata rana na yi sakko zane na ya butun da safe an yi rasuwa cikin dare an ce da safe za a jana'iza na yi sakko gangaren nan nasifawa kawai sai na ga wani abu kamar gungumen ice ya gitta sai da na zo kusa sai na ga kuma ɗanyen haki na ga ashe moci ya kai maciji na ni kan bismillah ɗaya ni sai na takai da pilot ɗin sai da ta girgiza haka ƙaton ƙaton abu da kasan dai an gitta ice haka ni wala bismillah ɗaya nace sai ɗaya na haushi shi ina ga yana yana tibirkiɗa yana tibirkiɗa yana tibirkiɗa da ni kan na wuce amma ni ko na yi kwanaki ina ina gana abubuwa um to kaga irin su duk aljannuna rai da gaske to shi yasa Allah shi kare mu daga shi ai hikima addu'a subahin da da marece komai ba su iya maka to ina yake ina yake wayu kurahu qatlul qamli an karhanta kashin kwarkwata ƙiya wal baragith da kazunzumi bin nari da wuta ka dauko ƙiya ka jiha cikin wuta an hana la yu'azzibu bin nari illa rabbun nari annabi ya tura wasu mutane ya ce su tafi su iskan ma da wani da wani da wani in sun ka gane su su kashe su kuma su kone su da wuta su kone su da wuta me Allah ya hinsu ya ce sun ka taɓa zainab lokacin da bayan an yakin badar ba na an ka kama mijin yana cikin mijinta abul as yana cikin wa'anda an kama ga yakin badar ho to kowa ya fanshi kai ne shi bai da abin da ya kafansa kai ne sai zainab diyan manzon Allah sai ta ɗauko kandayenta da uwarta tabbata na na kai da an ka wanke ta ta ce a kai ma annabi a sako mijinta da an ka kai sai annabi yana ganin kandayen ne tuno da kadi sai sahabbai sun kace manzo Allah a mai dan Zainab kandayenta mun yadda a sake shi haka nan yace to shikenan to amma kai mun alkawarin in ka zo zaka bari ta hijira ce ya alkawari to shine da yazo sai annabi ya tura waɗanda za su taya su taho da da Zainab shine sai Abu Jahal ya tura bayan gari suna za tana bisa raƙuma kuma lokacin tana da tsohon ciki sai sun ka ba raƙuma tsoro sai da kuma ta zabura sai zainab ta faɗo tana haɗuwa kuma bisa duci shi asababi ya zubewa cikin cikin ya zube kuma ta kamu da rashin la wanda da shi ta mutu to shi ne abin ya ɓata manzon Allah da sai ya tura ce a tahi duk inda an ga waɗannan mutane a kashe su in an kai kuma a ƙona su da wuta to lokacin da za su hita ya ce ya nace muku jiya ku ƙona ya ce to kada ku ƙona da wuta amma dai ku kashe su in kun ha gane su la yu'adhibu bin nari illa rabbun nari ba mai azaba da wuta sai ubangijin wuta don haka ba a yin azaba da wuta don haka in mutu ya zagi manzon Allah a kashe shi a ƙone wai kurahu qatlul qamli an karhanta kashin kwarkwata wal baragith da kazun zumi bin nari da wuta a jihas cikin wuta an hana wala ba asa babu laifi insha Allah in Allah ya so tunda yace insha Allah kenan ya nuna ya san akwai malaman da nace akwai laifi babu laifi bi qatlin namli da kashin tururuwa tururuwa tana cikin dabbobin da annabi ya hana a kashe to shi ya ce babu lahi da kashinta a haramun ne kashinta idza azat in ta cutar kamar ta bayyana cikin gidanka tana cutar da kai ko cikin gonarka tana cutar da kai babu lahi a kashe ta wallam yuqdar kun ba a samu iko ala tarki ha akan barin ta ba bai da ikon barin ta bayyana cikin gidanai to kaga wannan babu lahi a kashe ta walau lam tuqtal amma dai da ba a kashe ta ba kana ahabba ilaina ya zama mahi soyuwa zuwa gare mu ba kaina ba annabi ya hana kashin tururuwa wai qutalul wazagu ana kashe tsaka tsaka duk inda an haka ne ta a kashe wanda ya buge ta bugu guda ya kashe ta lada ɗari in ba kashe ta bugun harko sai ga na biyu lada 90 in ba kashe ta sai ga bugu na uku lada tamanin haka dai ana rage goma goma ana kashe tsaka wai kurahu an karahanta katilul da fadi kashin kwaɗi haramun ne kashin kwaɗi yana daga cikin dabbobin da annabi ya hana kashi kwaɗi kwakwakwan nan da kun kaji suna yi zikiri ne annabi ya ce su kai don haka in suna ko da ka ɗauki duci ka ji hamun su yi shiru to ka yi saddon an sabilillah ka hana zikiri laifi ne kamar kukan zakara shi ma ba zikiri ne ya kai ba yana farkar da mutane su tayi su yi sallah zikiri ne ya kai to haka kukan nan da kwaɗi ka yi hukyalin su yi ta abinsu zikiri na annabi ya hana kashin kwaɗi to ina ganin sai mu tsaya nan gobe in Allah ya so in muna dare sai mu isuwa duka gobe za a kammala risala insha Allah to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta